kul ka ce da su la inistama'atil insu wal jinnu da mutane da aljanu za su haɗu ala an yi a tobi mithli hadal ƙura'an a kan su zo da kwatankwacin wannan alƙura'ani la ya tuna bi mislihi ba za su zo da kwatankwacinsa ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashi yana taimakon sashi yana karfafan sashi ba za su iya zuwa da kwatankwacin alƙura'ani ba wa qala fi suratu hudin a cikin suratu hud ma an kalubalance su larabawan am yaqulu naftara shin wai suna cewa Qur'ani kirkiransa akai ul fa'atu bi ashari suwarin mithlihi kace su zo da surori goma mun kwatankwacin sa muftarayatin wanda suka kage su suma wada umman istata'tum min dunillah ku kira duk wanda zai bada shaida akan su wanda ba Allah ba in kuntum sadiqina idan kun kasance ku masu gaskiya ne wa qala fi surati yunus ya faɗa a cikin surati yunus wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillahi shi wannan alqur'ani ba kirkiran sa akai daga wajen wani Allah ba walakin sai dai tasdiqan ladhi bayna dai yana gaskata dukkan littattafan da suka zo gaba gare shi gabanin sa wa tafsilal kitabi kuma littafi ne da yake fayyacewa yake rabewa bayani diki daki la raiba fihi wanda babu kokonto a cikin sa min rabbil alamin kuma littafin daga ubangijin talikai yake ko mu ci gaba na'am la raiba fihi shi littafin babu kokonto a cikinsa Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bayani cewa wato su zo da alkur'ani su zo da wani abin karantawa wanda larai ba fihi babu kokonto a cikin samin rabbil alamin daga ubangijin talikai yake daga ubangijin talikai am ya kolo naftara wai ko suna cewa shin dai suna cewa qur'ani kirkiransa akai qul fa'atu bi suratin mislihi an rage musu da an ce su zo da surori goma yanzu sai aka ce su zo da sura kwaya daya kwatankwacin alqur'ani wada umani istata'tum ku kira duk wanda za ku iya kira min dunillahi baicin Allah wanda za su taimaka muku in kuntum sadiqin in kun kasance ku masu gaskiya ne wa kullu hadhihi al-aya ayat duk waɗannan ayoyin da muka karanta makiyya makiyya ne thumma tahaddahum bidhalika aidan fil madina sannan kuma duk Allah sai ya kalubalance su kuma a garin Madina bayan an dawo Madina bayan an yi hijira an dawo Madina sai Allah madaukin sarki ya kalubalance su wa qala fi hadhihi al-aya sai ya faɗa a wannan aya domin bakara madaniya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina idan kun kasance kuna kokonton abin da muka saukarwa bawanmu fa atu bi suratin min mithlihi ku zo da wata sura kwatankwacinsa wada'u shuhada'akum min dunillah ku kira shaidunku wanda ba Allah ba, in kuntum sadiqina in kun kasance ku masu gaskiya ne, ku zo ku kawo shaidunku wanda ba Allah ba in kun kasance ku masu gaskiya ne akan haka. Allah ya ce da su fa'ato bi suratin min mithlihi, ku zo da sura kwatankwacinsa, ya'ani min mithli Qur'an, kwatankwacin Alkur'ani. ورجح ذلك بوجوده من أحسنها أنه تحداهم كلهم كي الله كلهم الله يا يا قالوا بلنتس غباكي دينسو ومتفرقين يا قالوا بلنتس أديديكو أرربه مجتمعين أحددو يا قالوا بلنتس سواء ديدين في ذلك أيهم ونني saboda haka Allah ya kalubalance su zo da alkur'ani fa a tubi ashari suwarin mithlihi a wani waje sai Allah ya ce la ya tuna bi mithlihi ba za su zo da kwatankwacin alkur'ani ba fa in lam taf'alu idan dai har ba ku aikata ba ba ku iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani ba walan taf'alu lannin nafai litta'abidi lan din nan tana hana har abada ne fil mustaqbal ai walan taf'alu dhalika abadan har abada ba za ku iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani ba wa hadhihi aidan mu'jizatun ukhra wannan ma wata mu'jiza ce abinda ba za su iya ba sai Allah ya tabbatar ce har abada ko eba har abada ba za ku isi iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani ba ai suna ta fassara babil da larabci suna ta rudan ƙauyawa suna nuna musu cewa ai qur'ani ne suna juyar da su su mayar da su addinin su na kristanci amma ba su isa su sanja alkur'ani ba domin Allah ne alkawarin kare shi sauran littattafa an ba da hakkin kare shi a ƙarƙashin malamansu shi yasa suke amendment suke sanjawa inda suke so duk dokar da bata yi musu kyau ba ko bata musu daɗi ba ko ta saba shugabanni sai a zauna sai a yi amendment sai a sanja ta a mata gyaran fuska to qur'ani ko ba zai yi ba ko malami ya yi gyaran fuska to akwai wasu malaman da za su ce wannan fa gyaran fuska aka yi ba daidai ba ne saboda haka ba za su taɓa iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani ba ai Allah ya ƙalubalance su iri daban-daban ya ƙalubalance su iri daban-daban inda wancan kurisha ya ƙalubalance su iri daban-daban akwai yadda ya ƙalubalance su ma sai aka, aka kawo huruful muqatta'a a farkon ayoyi alifun alif lam mim siyasin sahamin su sade su nun su qaf duk waɗannan malamai suka ce wasu malaman suka ce ai kalubalantar larabawa ake ku ai fasaha masu fasaha ne bulaga masu balaga ne kun iya azancin magana to qur'anin dai da irin waɗannan harufan aka hada shi kuma ku je ku haɗo na kuma na tunda kun ce wannan tatsuniyoyin mutanen farko ne ku je ku haɗo naku wanda ba wannan ɗin ba, ku kawo shi inda ku masu gaskiya ne, to ba za su taɓa yi ba. To shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa in dai har ba su iya ba, wa illam taf'alu, walan taf'alu, to ba za su taɓa iyawa ba. Saboda haka, fattakun narar lati wa ƙoduhan nasu wal hijara, ku ji tsoron wuta, wacce makamashinta su ne mutane da duwatsu. uiddat lil kafirina wanda an yi tattalinta ga mutane waɗanda suke kafirai fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wato wuta wacce makamashinta wanda za a jefa su cikinta mutane ne da duwatsu uiddat lil kafirina wanda an yi tattalinta ga kafirai an tanade ta ne dan kafirai an tanade ta dan suwa dan kafirai Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu. To sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa bashirin ladina. Wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها كالدون
Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa bashirin ladina amanu wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati kai bishara ga waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙware anna lahum jannatin tajri min tatiyal anharu lalle suna da aljanna wanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashinta kullama ruziqu minha min samaratin rizqan duk lokacin da aka azurta su da wata ƴaƴan da wani ƴaƴan itaciya ƴaƴan itaciya wani abinci kayan marmari qalu sai su ce hadha allazi ruziqna min qabl a irin wannan aka bamu irin wannan ne a duniya muke aka bamu ko kuma irin wannan aka kawo mana shi a lahirar ma wa utubihi mutashabiha amma an zo musu da shi yana da kamanceceniya ne da shi amma ba daidai bane ne wajen ɗanɗanan ba iri ɗaya ba ne, a zahiri ne suke kallon kamar irin na, duniya ne ko kuma irin na ɗazu ne, amma da sun taba ba iri ɗaya ba ne shi kayan marmari na lahira da yadda ma za ka gane ba iri ɗaya ba ne in kai gatsa ɗaya ka ji wani test gatsa na biyun test ɗin ya sanja daɗi yake ƙarawa ba irin na duniya ba ne na duniya na in kai har ma za ka ji yana ma tsami da ba ka jin tsamin kana jin zaƙin ko da ba ba za ka gane in abincin aka yi ba gane ya yi gishiri ba sai ka ƙoshi amma farko kana jin yunwa kawai kaiwa kake sai can ka kusan ƙoshi ka ce wai abincin ma ya yi gishiri da ba ka san ya yi gishiri ba to na lahira a shi kullum daɗi yake ƙarawa sai Allah ya ce walahun fiha azwajun mutahhara a cikin aljanna suna da mata tsarkaka wanda ba sa jinin al'ada ba sa haihuwa wa hum fiha khalidun kuma suna dawwama a cikinta babu majina ma a lahira a cikin aljanna babu ba kaki duk wani abun kazanta babu shi an gama shi a duniya لما ذكر تعالى ما أعد لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال yayin da Allah madaukakin sarki yayi bayanin abin da ya tanadawa marasa rabo a lahira sune kafirai waɗanda suka kafircewa Allah da manzansa ya musu tattali ya tanadar musu azaba da narko a ƙafa bi zikri hali awliyaihi min as-su'ada'i almu'mini na biyu bi rasulihi sai kuma Allah ya adafi ya biyo baya ya raba da bayanin hala, halin masoyansa Allah ya sa muna ciki mina su'ada masu arzikin lahira almu'mini na muminai wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzan Allah alladhina saddaqu wanda suka gaskata imanahum bil a'malihim da ayyukansu domin ayyuka su ne suke gaskata wato aiki ayyuka su suke gaskata imani idan mutum ya ce ya imani sai kuma aka ga baya yin abin imanin to bai imani ba fa ayyuka na kwarai su suke gaskata imani wa hadha ma'ana tasmiyatul qur'an masani wannan shine ma'anar da aka ambaci alqur'ani shi biyin tawa yake duk lokacin da ya maganar kafirai to sai ya maganar masu imani ka kula in kana karanta Qur'ani da ka ji an yi maganar wuta abinda in an kare to za a biyo maganar aljanna da an yi maganar kangararru to za a yi maganar salihai to haka Qur'ani yake asnaf shi azwaj ne biyantawa yake ala alal asahi a bisa zance mafi inganci ala asahil aqwalil ulama a bisa zance mafi ingancin malamai kama kamar yadda bayani zai zo daki daki sai Allah madaukakin sarki yace wa amma dhikru shay wa nadhirahu faqad tashabahu kama sanwadhihu insha Allah falihadha qala ta'ala wa bashshiril ladina amanu wa amilus salihati idan Allah ya faɗi wani abu sai kuma ya faɗi makamancinsa wanda yake kama da shi to sai Allah ya ce ai bishara manzo Allah ya yi bishara ga masu imani da wanda suka yi aiki na kwarai anna lahum jannatin suna da aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramai suke gudana a karkashin ta koraman nan Qur'ani ya ba mu labari akwai anharun min ma'in ghairi asin korama ta ruwa mai dadi ba mai zartsi ba wa anharun min labalin lam yataghayyar akwai korama na nono tacacce ba mai tsami ba wa anharun min khamrin laddatin lisharibina akwai korama ta giya mai dadin sha wacce ba ta bugarwa wa anharun min asalin musaffa da korama ta tacacciyar zuma zuma mai dadi farar saka tacacciya mai kyau ba madi ba korama ne duka waɗannan kuma shi abin dadin aljanna ‘ya'yan itatuwanta da abincinta duk inda kake kawai za ka samu. In kana zaune kamar yadda in ke zaunen nan, kawai zai zo maka daidai buƙatar ka ɗauka ka ci. In na tsinka ne zai zo daidai ka ɗauka ka ba sai ka tashi ba. In kana kishin gida ne ma kwanciyar magirbi, to shi ma haka zai zo maka daidai. In kana tsaye ne ma daidai yadda kake kawai zai zo ma an sawake maka komai. ba kamar duniya ba ne sai ka je ka wajen kasiyo sai ka taka ko ka yi aike sai ka jira to wannan babu jira komai an tanade shi a aljanna kawai abin da ake so kai imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaskata Allah da manzon Allah kai aiki gwargwadon abin da ya sawwaka sai Allah madaukin sarki ya sakanya maka da rahamarsa ka shiga cikin gidan aljanna wa utubihi mutashabiha wa naqulu lahum alwildanu na'am sai aka ba musu da shi mutashabihan suna da kamanceceniya aka ce musu su ci ɗanɗanan nasa amma ba iri ɗaya ba ne gashi nan launin nasa wahidun ɗaya ne watta'amu mukhtalifun amma ɗanɗanan ya sha bamban wa huwa qawluhu ta'ala wa utubihi mutashabiha ay yushbihu ba'dahu ba'dan sashin abincin aljanna yana kama da sashi wa yakhtalifu fi ta'ami amma yana yana sabawa wajen ɗanɗano wata fuskar ta daban wa utubihi mutashabiha kila yushbihu samarar duniya yayi kama da 'ya'yan itatuwa na duniya in kaga mangoro sai ka ɗauka na duniya ne eh me siga ko kuma binta siga ko mai siminti ko ɗan shira sai ga irin na duniya ne amma da ka ɗanɗana sai ka ji ina abin da bambanci ba irin na duniya ba ne samarul janna kenan atsayabo ‘ya'yan itatuwan aljanna su suka fi daɗi suka fi tsarki wata fuska ta daban kuma wa utubihi mutashabihan ay ya'rifuna asma'ahu sun san sunansa wannan lemo ne wannan gwanda ne wannan abarba ne a duniya sai su ce ah wannan kamar gwandar duniya kamar kanyar duniya mun gane ko kama kanu fi duniya kamar yadda suke a duniya at-tuffahu tuffa apple والرمان ده رمان قالوا في الجنة هذا الجنة ما ده سونا ينسو الذي رزقنا من قبل وند أكا أزر تامو دازو في الدنيا الدنيا وأتوبه متشابها أنزو مسدشي واتوهنا كما دجونا يعرفونه وليس هو سنسنش أما فباشي بني وجن أندننسا ولهم فيها أزواج مطهرة a cikin aljanna suna da mata tsarkaka mutahharatun min alqadari wal adha sun tsarkaka daga kazanta duk wani kazanta ba sai babu shi wa aidan min alhaidi sun tsarkaka daga haila wal ga'idi da kashi ba a kashi ma a aljanna wal bauli ba a fitsari in ka ci abinci wani gumi ne zai keto maka mai kamshi shine kamar ka zubar da waste din eh kai waje da shi gumi mai kamshi ne zai keto maka bacci ma ba a yi a aljanna ai sai an gaji ne ake bacci to ba a gaji a aljanna sai dai ana futawa za ka iya futawa ka gida sai kai tsawon rayuwar da kai a duniya kana futawa kawai amma sai ka yi haƙuri ka bi Allah ka yi haƙuri ka dawo ka kaɗaita Allah ka rabu da shirka ka rabu da komai ka rabu da bid'a ka riƙe Qur'ani da hadisi ka tsaya ka kyautata wa mahaifanka ka kyautata wa makwabtanka ka kyautata wa iyalanka ka ba da haƙƙin duk wanda ya dace to idan kai haka sai ga Allah maɗaukin sarki ka yi aiki kaɗan an baka lada mai yawa amma dai ka tsarkake niyyarka kai aiki mai dan Allah to saboda haka babu nukham babu majina babu babu duk wani abu yara ƙanana ma da ake sha'awarsu akwai wildanil mukhalladuna akwai na aljanna ɗan yagwai-yagwai suna kewayawa suna eba kewa akwai su an halicce su wa hum fiha khaliduna kuma Allah madaukin sarki yana kaddara musu dawwama a cikin aljanna to kaji wani dadi za su dawwama za a dawwama a cikin aljanna bayan Allah madaukin sarki ya sa ka shiga aljanna to gwanin dadi shine zaka dawwama yanzu duk wani mai mulki abin da yake fargaba shine tenuwar za ta ƙare yana da alfarma tenuwar za ta ƙare da tenuwar ta ƙare shi ma ya zama ɗan bin layi ba haka ba ne? to a aljanna babu wannan in ka shiga forever ne har abada ne tutur ne babu yankewa wannan jin daɗin shi yasa wani yake cewa ala kulli shay'in ma khala Allahu batilun wa kullu na'imin la muhalata za'ilun duk abin da ba Allah ba barna ne wasa ne kawai duk wata ni'ima kuma ba makawa za ta gushe a duniya amma sai wani ya ce a illa ni'imal janna sai dai ni'ima ta aljanna ita ba ta yankewa ni'ima ta aljanna ba ta karewa kullun daɗuwa take yi ya Allah ka kai mu aljanna Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausi wa nastajiruka minan nar Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausi wa nastajiruka minan nar Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausi wa nastajiruka minan nar Allah madaukin sarki muna roƙonka aljanna muna neman tsarinka daga wuta manzo Allah ya ce duk wanda ya nemi tsari ya nemi aljanna ya nemi tsari da wuta sau uku sai Allah ya ce wato Allah ya tsare shi daga abin da yake nema kuma ya amintar da shi Allah ya bashi abin da yake nema kuma ya tsare shi daga abin da yake neman tsare Allah ka ba mu aljanna muna da mintuna nawa ana ka saura nawa to ana ka za a amfani da shi
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين
gabanin mu fassara wannan ayar wani abin wato takaici wannan bawan Allah da yake zuwa yake dauka mana wannan karatun daga uwa duniya da a nesa wani bawan Allah ana sallar ashiyan kawai jiya wani je sace masa keken shi yasa ma yanzu ya makara wani kawai ya sace ana sallar ashiyan sai wani je sace masa keken Allah ya shirye su Allah ya kawo wani wanda zai kawo keke mai kyau ko mashin ma to Allah madaukin sarki yace inna Allah la yastahi an yadriba masalan lalle Allah madaukakin sarki baya jin kunya ya buga misali ma ba'udatan fa ma fawqaha ya buga misari dami sauro ko kuma abinda yake sama da sauro ko ƙasa da sauro fa ammal ladina amanu amma waɗanda suka yi imani fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim su kan sun sani cewa irin duk misalan da Allah yake bugawa gaskiya ne daga wajen ubangiji wa ammal ladina kafaru amma waɗanda suka kafirta fa yaquluna sukan ce ma za arada Allah bi hadha masala mi Allah yake nufi da irin wannan misali to ka ji tsoro abu Allah ya buga misali ka kasa ganewa kar ka fada cikin waɗancan saboda haka kafirai sai su ce mi Allah yake nufi da irin wannan misalan ne yudillu bihi kaseeran Allah madaukin sarki yana batarwa wato mutane da yawa in ya buga misali ba sa ganewa wa ya hadi bihi kafira da yawa kuma da misalan sai Allah ya shiryar da su sai su gane wa ma yudhillu bihi illa alfasiqin amma ba kowa yake bata ba sai kangararru wanda ba sa yi wa Allah da'a sai Allah ya ce su ne wa alladhina yanquduna ahadallah wanda suke warwarewa alkawarin Allah min ba'di mithaqihi bayan sun kulla shi wa ya ƙafa'una ma amara Allah bihi suke katsewa abin da Allah ya umarni a sadar, wato zumunci, ko kuma suke katsewa abin da Allah maɗaukin sarki ya yi umarni a sadar imani da annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, wa yufsidu na fil'ardu suna ɓarna a ban ƙasa, ula'ika humul khasirun waɗannan su ne masu hasara Allah ya tsare mu. Masu hasara ne Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu. To wannan ma wani misali ne da Allah maɗaukakin sarki ya buga duniya ga duniya, cewa sauro yana rayuwa idan ya rayu in ya samu ya ci abinci kuma ya ƙoshi shi yana rayuwa yana rayuwa haka shi sauro to idan ya ƙoshi ya yi ƙiba kuma sai ya mutu da ya ƙoshi to shi mutuwa zai yi to haka misalin waɗannan mutanen da Allah ya buga misali da su a cikin alkur'ani idan tasalo minad duniya akhadhahumullahu inda zalika wato suna nan suna ta rayuwa a duniya sai lokacin da kwanansu ya kare kuma sai Allah ya karbe su falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay yayin da suka bar abin da aka musu wa'azi da shi suka ki aiki da shi sai Allah ya bude musu kofofin alkhairi ya bude musu komai mala yace ma din nan ha huna littaqalili saboda karantawa ne wata kono kuma tana iya kasancewa ba'udatan mansubatan alal badali wa qawluhu ta'ala fama fawqaha fihi qawlani ko abin da yake sama da sauran a cikin dai akwai maganganu iri biyu saboda haka Allah madaukakin sarki yana buga misali da yawa a cikin alkur'ani zaka ji Allah ya ce masalul ladina takhadhu min dunillah misalin waɗanda suka riki wani Allah suna bauta masa, kamar salil an kaboti ta baita, kamar misalin gidan giza-giza ne da ya riki gida, shi gidan giza-giza baya hana ruwa ya duka shi, baya hana iska ta tafi da shi, baya hana yara ma suna wasa su tafi da shi, to rusasshen gida ne, to duk wanda ya riki wani Allah ba Allah ba to a rushe yake, ganinsa yake yana sutura amma a tsirara yake. To misali da Allah yake bugawa da dama, Allah maɗaukin sarki ya buga misalai ire-iren wannan. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalima baka gani ba yalla mai sauraro yadda Allah ya buga misali da wata kalma ka shajaratin tayyiba kamar bishiya ce mai kyau shine misalan da Allah ya ta buga wani kuma lokaci suka ji an ce daraballahu masalan rajulan Allah ya buga misali da wani mutum Allah yayi kaza to Allah yana buga misalai a cikin al'amura saboda malamai suka ce bil misali yantabihul maqal da misali ne magana take ake gan take fitowa fili ake ganin ta sosai ake ganewa muna da mintuna da yawa to sai Allah madaukin sarki yace kaifa takfuruna billahi
كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يهويكم ثم اليه ترجعون
الله مدوكين سركي يتي نعم كيف تكفرون بالله تيا ذاك كافر تيوا الله wa kuntum amwatan alhali kuma da ku matattu ne wato ba ba a halicce ku ba fa ahayakum sai Allah ya rayar da ku thumma yumitukum sannan ya kashe ku thumma yuhyikum sannan ya sake rayar da ku thumma ilaihi turja'un sannan zuwa gare shi za ku koma da ku ba ku sai kuma aka dawo da ku aka halitta ku Allah madaukin sarki mai iko ne akan dukkan komai ya za ku kafircewa Allah ku ringa jayayya da shi ko ku bauta wani Allah ba shi ba da alhali kuntum adaman ba ku fa akhrajakum ila alwujud sai Allah ya fitar da ku ya samar da ku kamar yadda Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun ko dai an halicce su ne ba ta wani abu ba ko kuma su ne suka halicci kawunan su am khalaqus am am khalaqus samawati wal ardh ko dai su ne suka halicci samai da ƙasai balla yuqinun ba sa sakankancewa a wani waje Allah madaukin sarki ce hal ata alal insan ashe lokaci bai zo wa dan adam bane hinun wani lokaci hinun min ad-dahri wani tsawon zamani lam yakun shay'an madhkura wanda ba ba ba a ambace shi ba ba a mayi shi ba sai kuma yanzu Allah ya samar da shi daga abdullahi dan mas'udin ya ce qalu rabbana amattana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn fa atarafna bi dhunubina ya ubangiji ka kashe mu sau biyu ka raya mu sau biyu mun yi ikirari da zunuban mu wa kuntum amwatan fa ahyaku da ku matattu ne sai aka raya ku thumma yumitukum sannan aka kashe ku thumma yuhyikum sannan aka sake rayar da ku to ina ga anan zamu tsaya in Allah ya kai mu gobe sai mu dora a wannan wallazi khalaqakum abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum